الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أوا مسلمي شي قبل كراتن دمكي تشكين وانا للتاهم البركة رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين sati wancan da ya gabata mun kasance cikin babi kayan haka nan dai kan mance muna 27 ga watan rabi'u sani hijira manzala sallallahu alaihi wasallam na da 1443 wanda ya daidai da uku ga watan 12 miladiya na da 2021 wancan sati da ya gabata mun kasance mun fara karanta babun fil amri bil ma'rufi والنهي عن المنكر mun tsaya akan hadisi na hudu cikin wannan babi kuma yawan hadisi na ɗari da gomiya tara da ɗaya hadisi norman bin bashir a kan shi ne za mu tashi قال المؤلف رحمه الله عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال an samu wannan hadisi kamar yadda malam ya ce daga Nu'man dan Bashir wanda da Allah ta kara tabbata a gare shi daga annabi wanda tsirayen Allah da amincin shi su kara tabbata a gare shi yace masalul qa'imi fi hududillah kwatamcin mutumin da yake tsayawa a bisa dokoki na Allah na taryi ko hana aikata abin da Allah maɗaukaki ya hana kuma na tsayawa a kan abubuwan da Allah maɗaukaki ya yi umarni, walƙa'imi fiha da wanda yake tsaye a cikinta, wanda yake tsayawa iya aikatawa, ka matsali ƙaumin kwatamcin shi kwatamcin wasu mutane ne, istahmu ala safinatin wanda suka yi tarayya a bisa jirgin ruwa suna cikin jirgin ruwa gaba ɗayansu wasara ba'duhum alaha wa ba'duhum asfalaha wasu suna can sama jirgin sama kenan misalin jirgin sama ne wanda yake da hawa guda biyu ko fiye da haka wasu suna sama wasu suna ƙasa wa kana alladhina fi asfaliha wa'anda suke ƙasa jirgin ruwa idan staƙau min alma'i lokacin da suka so su sha ruwa marru alaman fauƙahun sai su bi ta kan wanda suke samansu idan sai sun taka sun hau sun je wajen wa'ancan mutane kan nan su kai ga ruwan da suke so su sha faƙalu sai suka ce lau an na في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا cikin suka yi shawara ina ma a ce mu huda wani bangare daga wurinmu mu yi ƙashar ruwa daga nan maimakon sai mun taka sama har mun je mun cutar da wanda suke sama mu ra'ayi ne daga cikin ra'ayoyinka suka bada suna ganin wannan zai zame musu sauƙi game da wahalar da za su sha zuwa sama sannan kuma tsoron cutar da wasu قال وكان الذين في أسفلها إذا استقنوا فإن تركوا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من قبلنا شنو مكة كرنتا فإن تركوهم إذا سكبرس وما أرادوا هلكوا جميعا idan suka bar su da ra'ayin da suka so su aikata aikin da suka so su aikata to gaba ɗayansu za su dirmiye su halaka domin jirgi da zaran kahu da ƙasan shi ba abin da zai shigo sai ruwa da ruwa ya shiga kuma ba abin da zai sai nutsewa wa in akhadhu ala aidihim najo wa najo jami'an idan kuma suka hana su akan huda wannan jirgin ruwa da suke so su yi to su sun tsira kuma sun tsira gaba ɗayansu rawahul bukhari wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi qala al alqa'imu fi hududillahi ta'ala ma'anahu al munkiru laha wanda zai yi inkari ga aikata ta alqa'imu fi daf'iha wanda zai tsaya a ture ta wa izalatiha da kusar da ita wal murad bil hudud manufa akan iyakoki anan mana Allahu an shine abinda Allah madaukaki yayi hani istahamu iktara'u kinan sun yi tarayya akan shi wannan hadisi na karantar da mu duk lokacin da mutane suke cikin wata musiba annoba ko saban Allah idan wasu shashen mutane suka tashi suka hana wannan abu to gaba ɗayansu sun tsira idan kuma suka bari to kuma za su halaka gaba ɗayansu domin idan allah maɗaukaki ya so ya kama wannan al'umma da wani musiba ko bala'i allah bai ya hudda wanda suke tsayawa a kan haddodin shi kadai gaba ɗaya ne allah maɗaukaki zai kama su da bala'i shi yasa Allah madaukake yana cewa taqu fitnatan la tusibun la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron wata fitina domin batta samun wanda suka jayo ta kebe Allah madaukake gaba daya yake kama mutane da laifin wasu na'am قال الخامس عن أم المؤمنين أم سلمة أم سلمة هند بنت أبي أمية الحذيفة رضي الله عنه أن سمونا حديثي لدى أم المؤمنين ومؤمنة أم سلمة ما هي في سلمة هند بنت أبي أمية وأن سنة تاني هند بنت أبي أمية كما دا أم سلمة ta yi ta shahara kamar yadda mijinta tsohon mijinta abu salama ya shahara baban salama wadda yarda Allah ta ƙara tabbata gare ta anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata gare shi college innahu yusta'malu alaikum umara'u ku sani za a shugabantar a kanku wasu shugabanni fatarifuna wa tunkiru za ku yarda da wani al'amarinsu wanda suke bi na biyayya ga Allah maɗaukaki wa tunkiru kuma za ku yi musun wasu ayyuka wanda suke aikatawa na saban Allah maɗaukaki fa man kariha faqad bariha to dukkan wanda ya kyama abinda baya da kyau a halshen shi a zuciyar shi ko da halshen shi saboda baya da ikon hanawa faƙad bari'a to wannan mutum ya kubuta daga laihi wa man ankara faƙad salima kuma wanda ya inkari ya faɗi da bakin shi ko ya hana da sun da hannun shi shi ma wannan ya kubuta baya tare bayya daga cikin wannan zunubi da suke tarayya da shi walakin man radiya wa taba'a sai dai kuma zunubi da laihi na ga wanda ya yarda da abin da suke aikatawa kuma ya bi. qalu ya rasulullah sahabai suka ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ala nuqatiluhum ba za mu yaƙe su ba mu yi jayayya da su mu yi rigima su mu maido su kan hanya falala ce musu a'a ma aqamu fikum as-salah in dai sun tsaye da sallah cikin ku to shikenan nan kuma ka duba ka ga yanayi addinin musulunci addini ne wanda ya zamanto gamamme wanda Allah madaukaki ya riga yayi bayanin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin shi ka duba ka gani wannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan hadisi gabanin abin ya zo nan na daga cikin alamomi na annabci manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah zai gaya mai gaibi abin da bai zo ba zai gaya mai lokaci kaza zai zo kuma ya bayanin shi kuma halin da muke ciki yanzu abubuwa da yawa hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi cewa a kowane lokaci zai zamanto za shugabanni za su fifitar da kawunansu akan ku al'asara dukiyar ƙasa su yi rubda ciki da ita amma kuma ba makami za ku ɗauka ba ku dai ku ba da haƙƙin da allah maɗaukaki umarci ku ku ba da wannan kuma al'amari na haƙƙin ku ku neme shi wajen allah maɗaukaki ranar kiyama na'am shi ne nan ya ce musu la ala nuqatiluhu ba za mu yaƙe su ba qala la ma aqamu fikum as-sala in dai sun tsaye da sallah a cikin ku suna sallah to babu zancen ku yake su ma'anahu domin wannan fifitar da kai sako ne na Allah madaukaki ko ba shirka bane ba ba barin addini bane ba ridda bane barantana a yaki mutum zalunci ne shi kuma zalunci ba a yakin shi da makami na'am qala ma'anahu ma'anashi man kariha bi qalbihi wanda yake da zuciyar shi walam yastati inkaran bi yadihi wala lisani baya da ikon hanawa da hannun shi baya da ikon hanawa da halshen shi amma ya ga abin da iya kyama bayya kanna doka ce ta Allah madaukake aka taka ba yanda zai yi ba zai iya faɗi ba da baki ba zai iya hanawa da hannu ba sai dai yaƙi abin a zuciyar shi to wannan sai zamanto ya kubuta faqad bari'a min al-ithmi ya kubuta daga zunubi wa adda wazifatahu kuma ya bada aikin shi abinda zai iya yayi wa man ankara bi hasbi taqatihi shi kuma wanda yi musun wannan abin da dai gwalgwadon ikon shi iya iya magana a fadi ya fadi aka ki saurare iya iya hanawa da hannu ya hana aka ki hannuwa faqad salima min hadhihi al-ma'siyah shi kuma ya kubuta daga wannan zunubi sabo wa man radiya bi qalbihi bi fi'lihim wanda ya yarda da aikin da suke aikatawa wa taba'uhum kuma ya bi su fa huwa al-asi to wannan shine mai sabo wanda ya saba dokoki na Allah madaukaki qala al-mu'allif rahimahullah as-sadis malai yace hadisi na biyar cikin wannan babi an ummul mu'minin ummul hakam Zainab binti Jash ita ma ummul mu'minin ummul hakam wa mu'mini wa hakam Zainab dan Jash diyan Jash annan nabi sallallahu alaihi wasallama ce lalle annabi wanda tsira da mun Allah su kara tabbata a gare shi dakhala alaiha faz'an wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga wurinta a gaggauce a zabure ya ƙulu iya cewa la ilaha illallah lalle babu abin yiwa bauta da gaskiya na gaskiya sai Allah wailul lil arab bala'i ya tabbata ga laraba ko kwarin azaba ko azaba ta tabbata ga laraba min sharrin qad iqtaraba dalilin wani sharri wanda ya kusanto futiha al yawma min radmi ya'juj wa ma'juj a yau an buɗe babban rihin wannan na ya juja wa majuju domin Allah maɗaukaki ya kange su ne da kangiya mai ƙarhi wanda ba a buɗe wannan kangiya gaba ɗayanta sai daga cikin manya-manyan alamomi na tashin kiyama wanda za su mithlu hadhihi kwatamcin wannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya wa halaka بإصبعيه الإبهام wallati taliha sai yayi haka ibhamu wannan babbar yatsa wanda take biye da ita sai yayi haka kina ayo an bude rihin da aka yi babbar kangiya da aka yi ta yajuj wa majuj an bude daidai haka ya gama babbar yatsa shi da wadda take biye da ita na'am قال ولم يستطيع الابهامه والتي تليها فقلت يا رسول الله nace manzo ya manzo Allah wanda tsira ya Allah da amincin Allah su ƙara tabbata gare ku anuhliku wa fina salihun za Allah madaukaki zai halakar da mu alhali a cikin mu akwai nagartattun bayi wanda mabiya ne na Allah ba sa sabo masu bauta Allah qala na'am manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata eh idza kathura al-khabath lokacin da sabon Allah ya yi yawa dauɗa ta yi yawa to Allah madaukaki na iya halakar da al'umma duk da cewa mazala sallallahu alaihi wasallama ya roki Allah madaukaki kai ya halakar da al'ummar shi da halaka wadda za ta halakar da su gaba daya kamar azaba da aka kama kama kaumul lut da hud da salih da sauran sauran annabawa wanda Allah madaukaki ya kama su da laihi da halaka ya halakar da su السابع حديث نبكي عن أبي سعيد الخدري أن سمونا حديث دقى أبو سعيد الخدري وان دي الله تكار تبتا قريش عن النبي صلى الله عليه وسلم دقى النبو النسير يا الله دعمون شنش سكار تبتا قريش قالت إياكم والجلوس في الطرقات كشيدنكو da zama akan hanyoyi zama na dirsa kawai zaman fada haka nan akan hanya qalu ya rasulullah malana min majalisina but suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu ba mu da wani mazamni zaman da muke a nan ya zamanto zama ne na tilas sani lokacin da wannan hali da ake ciki hali ne na kunci sabai ba su da mahalli wanda ya wadata wuri ne dan karami duba mu ga tarihin gidajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dakunan shi dakunan matan shi yanda suke dakuna ne kut da kut ya kai ga in zai yi nafila ta dare aisha radiyallahu anha tana gishin gidai saboda kumcin wurin in yayi sujada ta miƙe in zai ƙara ta shanye kabuwa yani kenan wurare ne wanda suka zamanto a kumci babu yalwa babu wadata qalu ya rasulullah ma lana min majalisina babu makawa sai mun zamna a wannan wurare na tahaddathu fiha wanda zamu yi kai hira a cikin ta وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzala wanda tsira Allah da amincin shi su kara tabbata a gare shi ya ce musu fa idza ataytum fa idza abaytum illa al-julus in hakkunki sai dai kun zamna fa atu tariqa haqqahu to ku ba hanya haƙƙinta in dai zama za ku yi zaman ya kama sai kun zamna to ku sani akwai doka ku ba hanya haƙƙinta qalu wa ma haqqut tariq ya rasulullah suka ce menene haƙƙin hanya ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala ghaddul basar shine mutun ya kame idan shi da kalla kalla abin da ya zama to bai dace kalla kallan haram ko kuma kallan wulakanci da abin da ya kama da haka ghaddul basar tun ya kame kallon shi wa kafful adha kuma ya kame cutar da mai matahi mai hucewa kada ka cutar da kowa sawa'un da magana ne ko da aiki raddu salam idan an ma sallama ka mai da sallama za ka ga mutum ka same shi ka ce salamu alaikum ko assalamu alaikum sai ce ma yawwa sallu kuma bai san ba cewa wannan abu ne Allah madaukake ya ce fa idza quyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsan minha aw rudduha manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce yanzu hannu ba zan ba ku labari ba da abinda idan kuka yi shi za ku so juna za ku shiga aljanna suka ce ka bala ya rasulullah ta'ala afshu salama bainakum ku yada sallama tsakanin assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum rahmatullahi barakatuh haka yake ina idan an ma sallama kame da sallama kalla kame da hiyada abinda an ce ma assalamu alaikum ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah an ce ma assalamu alaikum wa rahmatullah ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am ta'ala ziyada imam al-albani ya daunanar da wannan dadi na ta'ala kin qala raddu salam da maida sallama wal amru bil ma'ruf da umarni da kyakkyawa aiki kaga dan hucewa wanda yake zuna kaga ya yayi sakaci akan wani abu ko yayi abin da bai daidai ba daidai ba ba ido zaka samu shi ba ka ɗauke shi kai ta yaɗa shi a duniya wane ya yi kaza wane ya yi kaza a'a abinda za ka yi za ka umarce shi da kyakkyawan abu kuma ka hane shi in ka ga iya aikata wani abin da baya da kyau ka hane shi da kan wannan kuma da haka addinin Allah yake ci gaba babi ne na al'amari umarni da kyakkyawa aiki da hali da mummuna aiki ittafaqun alaihi wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi sai dai a wannan zamani namu yanzu kusan mata su suka dauki wannan wacce ba kaira ba sa ba kawai sai ka same ta akan titi a zamani a fada a nan za ta yi daka a nan za ta yi ɗanƙuli a nan za ta yi hura-hura tun da sahin ta hutu sai dare za ta kuma ga shi kuma allah madaukaki na hani a kan tabarruj wala tabarraj na tabarrujin jahiliyatun a samin hadisi na takwas an ibn abbas na radiyallahu anhuma an samu wani hadisi daga abdullahi da abbas wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare su anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama cewa manzo Allah wanda tsira ya Allah da amince shi su kara tabbata a gare shi ra'a khataman min zahabin fi yadi rajulin fa naza'ahu fa tarahahu wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga zobe na zinariya a hannun wani sahabi fanaza'ahu manzala sallallahu alaihi wasallam ya kama ya kudda wannan zobe daga hannun wannan mutum fatarahu ya jiha da shi wa qala ya'midu ahadukum ila jamratin min nar yaj'alha fi yadi yanzu mutum zai ganganta da kanshi ya dauki garoshi na wutar jahannama ya sanya a hannun shi domin shari'a ta musulunci ta hana mazaje musulmi su sanya zinariya amma kuma ya halitta ga mata na musulmi su sanya ta kawa ce ta mata musulmi ba maza ba Allah wannan sahabi bai san wannan hukunci ba wakila lirrajuli ba'dahu ma ba'da ma dhahaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai mutane suka cewa wannan mutum bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya huta khudh khatamaka ka je ka ɗauki ka mana in tafi bihi kai sun san dai bai yasa ba amma suka ba shi shawara ya je ya ɗauka ya yi amfani da shi ko ya yi kyauta ko ya sai da saurari abin da wannan mutum wannan sahabi ya faɗi saboda matsayin mazala sallallahu alaihi wasallam saboda tsananin biyayya ga mazala sallallahu alaihi wasallam qala la wallahi la akhudhuhu abadan wa qad tarahahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi har abada ba zan dauki wannan zobe ba bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi watsi yayi jifa da shi qala rawahu muslim wannan hadisi na karantar da mu wanda yake da ikon hana abu da hannun shi ya hana kan ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama domin iya da ikon da zai hana da hannu da hannu ya aikata ya dauki wannan zobe ya yayi watsi da shi kuma wannan jiwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi da wannan zobe na zinariya wa'azi ne domin abin a tabbata lalle cewa ɓanna ce ba ba inda shawara za a bashi la'alla ya ga abin ai ba wani abu bane to amma wannan hukunci da aka ɗauka mai tsauri mai girma sai zamanto wa'azi ne abu ne wanda zai sha hankalin mai aikatawa ya san cewa lalle wannan babban laifi ne ba karbe ba na'am azruha wa mal wasmal mai babu laifi azuru zinariya abin da zo zinariya nan التاسع حديث نترى عن أبي سعيد الحسن البصري أن سمونا أثر دقا حديث دقا سعيد الحسن البصري عن أبي سعيد الحسن البصري عن عاعذ بن عمرو دقا عاعذ بن عمرو وندي يرد الله تقارى تبتع قريش dakhala ala ubaidillah bin ziyad ya je ya shiga wajen ubaidillah dan ziyad faqala ai bunai yace ya kai dan dana wannan tasgiri ne kamar abinda zaka kira yi da da nau'i na tausayi kamar yanda zaka ce ya abati ce ba ya abi sai ka ce ya abati yace inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su kara tabbata a gare shi na cewa inna sharrar ri'a'i al-qutama mafi sharran arri'a masu kiwo al-qutama wanda suka zamanto masu tsananin banna fa iyyaka an takuna minhu ka shedinka ka kasance daga gare su qala lahu ijlis zamna fa inna ma anta min nukhalati ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ita kai wa kana daga cikin zababbun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala wa hal kanat lahum nukhalatun innama kanat an-nukhalatu ba'dahum wa fi ghayrihim yace wannan mutane a cikin su akwai wasu zababbu innama kanat an-nukhalatu zababbu daga cikin su ba'dahum bayan su ne fi ghayrihim a wannan su ne ba su ba rawahu muslim imam muslim ya fitar da wannan hadisi ga nan malam yayi taliki kala abu aisham ra'i wa makiyayi hutama anifun fi ra'iyati alladhi la yarfaq bihi kenan wanda yake da tsanani a cikin wanda yake kiwon bayya tausaya musu المقصود بالنخالة أي ليست من فضلائهم وعلمائهم عفوا ina aksin wannan ne ina ana nihin wanda basa daga cikin masu falala da malumansu aksin wa abinda muka faɗi ke قال العاشر حديثنا قوما عن حذيفة رضي الله عنه عن سامونا حديث لك حذيفة من اليمن وان يدع الله تقارب تبت أدريش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ce lalle manzo Allah wanda tsira da aminci Allah su ƙara tabbata a gare shi yace wallazi nafsi bi yadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allah an yab'atha 'alaykum 'iqaban min thumma tad'unahu fala yustajabu lakum yace ina rantsuwa da wanda raina yake hannun shi shine Allah madaukaki ko dai ko tabbat ko dai ku yi umarni da kyakkyawan aiki ko kuma ku yi hani ga mummunan aiki au ko kuma Allah maɗaukaki ya zamanto ƙiris zai aiko muku wata azaba wata uquba ya aiko a kanku wata uquba daga Allah maɗaukaki sannan kuma ku roƙe shi kuma a kasa karɓa muku roƙo dan sai zamanto akan sababi na wani sabon Allah da ake yi kuma a sa ido a kan shi to sababi ne na kin karba addu'a ta mu'mini ko ta musulmi Allah bai ya karba addu'a sai su yi ta roƙon Allah Allah yake karba dalilin cewa ga wani aiki na sabo sun ki hanawa suna aikatawa قال رواه الترمذي وقال حديث حسن ما ليتي امام الترمذي رحمه حديث كما يتي حديثي ني امي كيو الحادي عشر حديث نقوم شاده يتي wannan babi an abi sa'id al-khudri daga abu sa'id al-khudri wanda yarda Allah ta kar tabbata a gare shi an annabi sallallahu alaihi wasallama daga annabi wanda tsira da mace Allah su kara tabbata a gare shi qala yace afdalul jihad kalimatu adilin inda sultanin ja'ir mafi fificin jihadi shine magana ta adalci ta gaskiya a wurin shugaba wanda ya zamanto azzalimi kalimatu adilin inda sultanin ja'ir wanda ya zamanto azzalimi qala rawahu abu dawud wa tirmidhi wa qala hadithun hasan sai kuma wannan ba ana nihin ba a cikin tawo inda za ka same shi ka ƙaurace ka gaya mai gaskiya ka bi nasiha wannan nau'i ne na jihadi man ba cikin mutane ba ka je ka iske wani shugaba ka ce kai kaza da kaza da kaza kai kaza da kaza wannan ba shugaba ba ko kai aka wa haka din baka dauka baranta da mutumin da yake ji da giya iko tana daukar shi kaga ya girman kai ya kama shi ya wannan قال ثاني عشر حديث نقوم شادا عن أبي عبد الله طارق بن الشهاب البجلي الأحمسي رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في غزل أي الجهاد أفضل يتي أي الجهاد أفضل ونمتن wani sahabi ya zo ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya dora kafa shi akan wannan takalin likafa likafa wannan mataki wanda ake hawa na doki likafa da go ayyul jihad afdal wani jihadi ne wanda yahi qala kalimatu haqqin inda sultan ja'i haka dai wannan isnadin kai sai dai rawahu an-nasabi isnadin sahih imam an-nasai ya fitar da wannan hadisi da isnadi wanda ya zama to mai kyau mai ingantaccen isnadi kuma imam al-albani ya kyautatar da isnadin wannan hadisi anan sai ya ingantar da shi sayyun rawahu ahmad ibn majah wa sahahu al-albani fi sahih al-jami kalkashin hadisi na dubu da dai qala al-gharz bi ghainin mu'jama da gha wadda take ghainun wadda take da da maftuhatin kuma a mata fataha gha gharz ثم راء ساكنة سنة وراء دوري ثم زين زاين سنة زاين باذال با وهو ركاب كور الجمل شيني ما هي نا عند ake takawa na rakumiya idza kana min jildin amma da sharadi ya zamanto daga fata ne aw khashabin ko kuma ice matabbata ada akwai likafa ta ice wanda kahin a kawo ta tagulla a darma a wannan zaka gani na icce ne wakila la yahtasu bil jild wa khashab usman bai suka ce a bayya takaituwa akan sai na fata ko kuma na icce ko abin da ya kamata ثالث عشر حديث نقوم شاء أكو عن ابن مسعود رضي الله عنه أنسب أن حديث عبد الله بن مسعود وأن الله تكار تبتع قريش قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم mazala wanda tsira ya Allah da amincin shi su ƙara tabbata da shi ke cewa inna awwala ma dakhala an-naqsu ala bani isra'il farkon abin da tawaya ta shiga cikin bani isra'il annahu kana kana rajul yalqa ar-rajul fa yaqul ya kasance mutum zai gamu da wani mutum sai ce mishi ya hadha ittaqillah wa da' ma tasna yace ya kaiwa ne ka ji tsoron Allah ka bar abin da kake aikata fa innahu la yahillu lak zai ce mai wannan abin da kake aikata bai halatta ba gare haramun ne sun mai yalkahu min algar hallau gobe game da shi wahu ala hali bai canza ba bai hannu ba da abin da ya hane shi fala yamna'uhu zalika an yakuna aklatan wa akilahu wa sharibahu wa qa'idahu wannan duk da cewa iyakan wannan laihi da ya hana shi bai fasa ba wannan baya hanawa ya kasance zai zamna da shi ya ci abinci zai zamna da shi ya sha wani abin sha kuma zai zamna tare da shi a fada mun gane ko za su zaman to dai mu'amala ana mu'amala tare ba zai yi watsi da shi bai barci falamma fa'alu zalika lokacin da halin su ya kasance wannan ne suna aikata wannan ضرب الله قلوبهم ببعضهم ببعض ba'dihim bi ba'd sai Allah madaukaki ya bugi zukatansu da shashin zukatan shi da shashi sai zaman to kiyayya Allah ya sanya kiyayya tsakanin su da kyama kuma kala sannan manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa lu'ina alladhina kafaru min bani isra'il sai karanta wannan aya Allah ya la'anci wa'anda suka kafirce daga banu isra'il ala lisani daud absa halshan annabi daud alaihi salam kina ya la'ance su وعيسى بن مريم لعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون wannan kuma dalilan abin sabon Allah da suka yi kuma suka kasance suna gangamta wannan sako da gangan ba da jahilci ba da ilimi kanu la yatanahuna an munkarin fa'alu bugu da ƙari basa hana wani abasa hana junansu yatanahuna basa hana junansu akan wani mummuna abu wanda suka aikata falabi sama kanu yaf'alu tir ko ya munana abin da suka kasance suna aikatawa tara kathiran minhum yatawallawna alladhina kafaru zaka ga dewa daga cikin su suna soyayya da wa'anda suka kafirce labi sama qaddamat lahum anfusuhum titir ko ya munana ga abinda kawunan su suka gabatar har zuwa ƙarshen fada Allah madaukaki da yace fasiku lalle wannan kuma sun kasance fasikai shi kuma fasiki wanda ya tsallaka dokokin Allah madaukaki thumma qala sannan manzala sallallahu alaihi wasallam ce kalla al'amarin ba haka ba yake wallahi la ta'murunna bil ma'ruf ko dai ku yi umarni da kyakkyawan aiki wala tanhawunna 'anil munkar ko kuma ku yi hani ga mummunan aiki wala ta'khudhunna 'ala yadi zalimi ala yadi zalim ko kuma ku kama hannun azzalimi ku hana shi wannan zaluncin da yake wala wala ta'turunna 'ala al-haqqi atrar kuma ko dai ya zamanto kun rinjayar da gaskiya rinjayaswa kun yi kokarin tabbatar da haƙƙin wani wala taksurunna alal haqqi qasran ko kuma ya zamanto kun samu sakaci tawaya akan neman haƙƙi tawaya aw la yadribanna Allah bi qulubikum ba'dukum ala ba'd ko kuma Allah madaukaki ya bigi zukatan kawunan ku shashan zukatan ku da shashi ala ba'd ina ana nihin nan Allah maɗaukaki ya sanya kiyayya da kyama thumma la yal'anannakum kama la'anahu kuma sannan Allah maɗaukaki ya la'ance ku kamar yadda ya la'anci banu Isra'il nan domin aikin da suke aikatawa kuma shine kuma kuke aikatawa lilan haka aljaza'u min jinsil amal sai zaman to sakamako na daga alaka ne da yanayin sabo قال هذا لفظ أبي داود وأن لفظ أبو داود لي ولفظ الترمذي لفظ الإمام الترمذي رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم لوكتن دا بنو إسرائيل suka abka cikin sabon Allah sai malamansu suka hana su falam yantahu basu hanu ba wajalisuhum fi majalisihim sai suka zamna tare da su a mazauninsu wa wakuluhum wa sharabuhum suka ci tare da su suka sha tare da su fa daraballahu qulubi ba'dihim bi ba'd sai Allah madaukaki ya buga zukatan shashin su da shashi wa la'anahum ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam dalika bima asaw wa kanu ya'tadu fa jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah wanda tsira da mun ci Allah su kara tabbata a gare shi zamna wa kana muttaqian a lokacin nan da ya faɗi wannan iya kishin gide fa kana la sai ce al'amarin ba haka bane wallazi nafsi biyadi ina rantsuwa da wanda raina yake hannun shi hatta ta'tiruhum ta'tiruhum 'ala al-haqqi atran har sai kun maida su akan gaskiya maidawa qalu ta'tiruhum qawluhu ta'tiruhum ay ta'tifuhum shine ku jayo su wala tuqsurunnahu ay latahbisunnahu za ku tariye shi hadisi na ƙarshe akan wannan babu al-hadisi rabi ashar hadisi na goma sha hudu an abi bakar an abi bakar siddiq radiyallahu an an samu wannan hadisi daga abu bakar siddiq wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi kale ya ayyuhan nasu ya ku mutane innakum taqra'una hadhihi al-aya sani cewa kuna karanta wannan aya ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum ya ku wa'anda kuka yi imani ku kula da kawunan ku baya cutar da ku wanda ya bace idan ku kun shiri idan aka karanta wannan tafsiri haka za a fassara shi qala wa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul ni kuma na ji manzon Allah wanda sai da Allah da amincin shi su ƙara tabbata gare shi na cewa innan nasa lalle mutane idza ra'u zalima falam ya'khudhu ala yadayhi idan suka ga wani azzalimi kuma ba su hana shi ba ba su kame hannun suka hana hannun shi ba a kan wannan zalunci au shaka an ya ummahumullahu bi iqabin min kidis yayi saura Allah madaukaki ya game su da wata hukuma daga gare shi rawahu abu dawud wa tirmidhi wa nasa'i bi asanidin sahiha imamu abu dawud da imamu tirmidhi suka da imamu nasa'i suka fitar da wannan hadisi da isnadi wanda suka zamanto asanid masu ingantattu masu yawa nan da wannan hadisi ne muka kawo wannan karshen babi abinda muka wani daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك Yeah, I did.